الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين da aka bamu in tofa albarkacin bakinmu a ciki wato muhimmancin lokaci ga matashi a yau wannan topic ya haɗa wato gabobi daga cikin gabobi da ya haɗa dole ne ina akan matashi a yau dole ne a koma can baya a duba matashi a jiya mu duba matashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake ya suka yi rayuwansu ya kuma ya rayuwansu ta kasance domin su madubi ne gare mu mu duba su mu ga yadda suka yi koyi da manzon Allah mu ga yadda ake koyi ake ta'assi mu ga yadda ake tafiya mu ga kuma yadda za mu jara kurakurenmu domin mu samu muma mu shiga cikin jeri na yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan aka yi magana a kan matashi a jiya, dole ne a yi magana a kan wato rayuwa irin na sahabbai wanda suke wanda shekarunsu wato ba shekaru wanda ba wanda dai suna da wato masu ƙananan shekaru a wancan zamani. Kamar yanzu misali za mu fara da Sayyidina Ali karramallahu wajha kamun musulunci sayyidina ali karramallahu wajha ya kasance bawan Allah ya kasance bai taɓa yi wa wani abu sujada ba face Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa kamun hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da karancin shekaru ya kasance yana cikin ɗaya cikin uku da suka fara musulunta al'adu na jahiliya ba su ruɗe shi ba duk da ya kasance shekarunsa kaɗan ne a wancan zamani. Me yasa haka ya faru? Saboda hakan ya faru ne saboda wato hankali karramallahu wajha ya kasance al'adun jahiliya ba su ruɗe shi ba. Ya kasance abun da ake bautawa a wancan lokaci bai ruɗe shi ba. Bai taɓa yi wa komi sujada ba face wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai bayan haka lokacin hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ga yadda sayyidina Ali karramallahu wajha duk da shakabunsa ba su wuce wato ashirin da ɗaya ba a lokacin sayyidina Ali karramallahu wajha da aka kawo masa labarin yadda sahabbai yadda kafirai ko kuma Qurayshawan Makka suka nufi manzuma da mummunar manufa suka yi sun shirya makircin su na abin da suka yi tunanin yinsa na tunanin su ce za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ya ma sayyidina Ali karramallahu wajha zafi kwarai da gaske idanunsa sun zub da hawaye a lokacin sayyidina Ali karramallahu wajha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yake ce masa cewa shi zai fita hijira kuma shi sayyidina Ali zai kwanta a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kwanciya kuma wannan arnan nan za su zo gida a lokacin da shi yake kwance a wannan sai na ali da jin haka ya ce ya rasulallah shin idan na yi haka zan cece ka da haka ya ce eh kuma shin idan na yi haka in shin idan na yi haka zan cece ka da haka kuma kai za ka tsira sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi haka allah ya alkawaranta wato a nan sayyidina Ali karramallahu wajha sai ya shiga cikin annashuwa da farin ciki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ka duk da shekarun shi kaɗan ne bai damu da abun da yake jiran shi bai damu da abun da zai biyo baya ba bai damu da cewa ran shi za ta iya tafiya a cikin wannan hanyar ba amma ya sadaukar da ran shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da ran shi fida'u ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwanta a shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallama ya isa Madina lafiya haka zalika Allah ya tsare sayyidina Ali karramallahu wajha lalle wannan jarumta ne da kuma nuna kauna ga Allah da manzonsa da nuna kariya ga Allah da manzonsa sannan kuma sadaukar da rai ga Allah da manzonsa wannan yana daga cikin abin da ake so samari a yau su kasance suna da shi wato su sadaukar da rayukansu ma Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wajen biyayya da da'a wajen wato bin umarni na Allah da manzonsa wajen wato biyawa al'umma bukatunsu kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana wa kafilul yatimi ta hataini to kaga ko ta nan zaka iya sadaukar da rayuwanka dan menene dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukaka marayu har ma ya ce kai da kace kafala na yatimi da shi kamar haka hu- kuke misali da yatsu biyu din nan to lalle lalle lalle wanda ya yi irin wancan tafiyan lalle zai kasance ne saudaukar da ran shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen hidimtawa al'umma wajen kuma hidimtawa marayu wajen hidimtawa wannan tafiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin da sayyidina Ali karram daraja akwai kaunar a wata hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa shi zai gobe zai ba da raya na fitan ma ɗaya daga cikin mutanen da suna son Allah sunsa kuma Allah da manzon sama suna bai da yawa da dama sun so su kasance su ne wanda za a ba wa wannan tutar su fita wannan yakin amma a ƙarshe Allah ya yi rabon Sayyidina Ali gobe da safe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bai wa Sayyidina Ali wannan raya lokacin da Sayyidina Ali aka bashi wannan rayan shekarunsa kaɗan yake bai wuce ashirin da wani abu ba tun asali ma harna da mushrikai idan sun ji a cikin yaƙi Sayyidina Ali yana ciki suna cikin fargaba suna cikin tsoro malaman sira da tarihai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun ba da labari ai lokacin shi sayyidina Ali karramallahu wajha shekarunsa ba su wuce goma sha wani abu ba saboda haka matashi a yau lalle yana da abun da zai yi na gudunmawa wa wannan addinin na ci gabanta na ɗaukakanta na kuma wato ba da irin dai gudunmawa nasa da zai bayar sawa'un ilimi ne sawa'un kira ne a zuwa janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sawa'un Allah ya yassara mishi na wato hanyar kasuwa ya kasance mai ɗauka nauyin wato karatunsu mai ɗauka nauyin marayu a cikinsu mai ɗauka nauyin wato wanda suke ciki domin shi ma ya samu irin wannan shaida wato a wajen mala'ikun Allah a wajen bayin Allah a ƙasa ya kasance abun alfahari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya kasance shi ma daga cikin ƙananan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Matashi ne kuma ya kasance ɗaya daga cikin malumma na al'umma ba wai malami ma na zamani ba yana cikin malumma ne na al'umma wanda idan ana magana wannan al'umman ana maganan malamanta dole an sa da sunan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ya kasance karami a lokacin da yake karban wasu hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mashhuriya wanda sayyidina al-imam an-nawawi karramallahu wajha ya kawo wannan hadisin nan cikin al-arba'un an-nawawiyya wanda yake cewa ya gulam ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أنهم إذا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف لو كتشن ده wannan sahabin ne ya karbi wannan wannan hadisin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbe ta ne tun yana can karami ya karbe ta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike wannan hadisin saboda me sa saboda ya fahimci cewa manzon Allah bai bashi wannan hadisin ba face yana da muhimmanci face yana da daraja face wato yana da amfani da zai bayar ko kuma amfani da zai amfanar saboda haka wannan irin tunanin nan ya kamata a ce samari a yau suna da shi kada su ga wato kada su kaskanta kansu su ga kamar ba su da wato abin da za su kaddama wa al'umma ba haka yake ba da a ce ba su da abin da za su kaddama wa al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai baiwa Abdullah ibn Abbas hadisi tun yana can karami har ta iso mu a yau ta amfani malumman al'umma ba ma hammawa ba ta amfani malumman al'umma ta amfani al- hammawa ta al'umma sun shayu da ita al'umma sun amfanu da ita saboda haka abun da ake nufi da wannan mumini saurayi kake ko kuma wato kana nan wato matashi kada ka raina kanka kaga kamar ba za ka iya amfanar da al- al'umma ba lalle wannan hadisin akwai darussa da dama daga cikinta shine mumini ya san cewa lalle lalle zai amfani al'umma saboda haka asali ma Allah ya yi ka jakada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yi ka abun koyi ga da manzon Allah sallallahu alaihi kai kasance abun koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ka zama jakada na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yad idan mutane suka kalle ka wanda ko ba musulmai bane su ga kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama musu dalili na amsan menene ya zama musu dalili na amsan wato wannan addini na musulunci na amsanta da irin kyawawan siffofi da aka sani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka mutum wato matashi ana so ya kasance kada ya raina kanshi kuma ya sani shi a koda yaushe jakada ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abin da yayi ba daidai ba wanda ba musulmi ya gani ba lalle lalle yayi kuskure sosai sun fahimci cewa ga hanyar da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aje wato bayin Allah akai saboda haka sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya kasance daga cikin wato samari wanda an yi amfani da su cikin wannan addinin cikin hidimtawa wannan addinin har ma ya kasance cikin shura na sayyid bin bin Khattab radiyallahu ta'ala majalisi na tattaunawa majalisi na wato manyan sahabbai wanda suka halarci Badru wanda za su zonna su yi shawara kuma su yi magana akan abin da ya shafi lamura ta wannan addinin lamura ta wannan al'umman a lokacin da yake amirul mu'minin yana kiran Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya zanna tare da su har ma daya daga cikin sahabbai manya wanda suka halarci Badr manya wanda wato suna nan daga cikin dattijan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna bai ji dadin haka ba kasancewan Sayyidina Abdullah ibn Abbas lokacin yana dan karami ya nuna cewa su ma suna da ƴaƴa sa'annin Sayyidina Abdullah ibn Abbas me yasa bara na zuwa da ƴaƴansu ba kuma me, me, saboda haka shi ma ya zanna kamar yadda ƴaƴansu suke zama wannan majalisi ne ta manya sai na Umar bin Khattab ya ce da su eh shi dai gashi nan yadda yake wato yana nufin cewa wannan ahali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bai bayyana musu kaifin tunani da Allah ya yi wa wannan yaro da suke gani yana tare da su sai a wani lokaci ya kira shi bayan ya kira shi sun zonna da baki daya an halarta a majalisi ta shura sai ya yi tambaya ya ce da su me kuka fahimta ne akan kaulin Allah idza jaa nasrullahi wal fath anan wasu sahabbai suka ce cewa ai mun fahimci cewa ai idan nasara da kuma buɗi ta zo mana a wani yaki da muka samu kamar misalin haka sai mu kasance masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala masu istighfari masu tasbah sai ya tambayi Abdullahi ibn sai wasu kuma suka yi shiru ba su ba da ansa ba wasu kuma sai Abdullahi ibn Abbas shi ma yana daga cikin wanda sun yi shiru ba su ce komai ba sai sai na Umar bin Al-Khattab ya juye ya ga sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya ce da shi kai kuma kai ma haka ne fahimtanka a wannan ayar sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce a'a ba haka na tafi ba ni abin da na fahimta cikin wannan ayan wannan aya tana magana ne akan wato intiqalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila rafiqil ala tana magana ne akan wafatin manzon sallallahu alaihi wa sallama alama ce da Allah ya yi wa manzo domin ya sani cewa lokacin intiqalinsa ya yi domin idan lokacinsa ya yi sai aka umurce shi ah, ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا saboda haka ya kasance cikin ƙananan sahabbai ya kasance cikin ƙananan su amma Allah ya masa wannan baiwa me ake so da matashi a nan matashi kada ya raina kanshi matashi ya kama hanya da za su kai shi zuwa wannan wato mata- ya bi matakalan da za su kai shi zuwa amfanin al'umma ya bi matakala da za su kai shi zuwa wato sani zuwa ma'arifa ya bi matakala da za su kai shi zuwa takawa ya bi matakala da za su kai shi zuwa tsoron Allah kada ya tsaya wato ya ga cewa shi gazazze ne wanda ba zai samu ba shi gajiyayye ne wanda ba zai kai ba shi yankakke ne a'a ai da matasa aka ƙarfafa wannan addini bayan haka daga cikin wato ah, ah, daga cikin wato mutane da Allah ya musu baiwa daga cikin matasa a jiya wanda tarihinsu dole ne a karanto shi domin matashi a yau ya sani cewa shi ma da au- da irin gudunmawa da zai iya baiwa zai iya bayarwa cikin wannan al'umma daga cikinsu akwai Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid ya kasance wato a wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aje shi jagora marundunan musulmai zuwa Rum. Rumawa wato daula ce ta da take da ƙarfi a wancan zamani. Dama kan a lokacin jahiliya akwai dauloli guda biyu wanda sun yi fice. dauloli da guda biyu wanda su ne suke super power a wancan lokacin. Daga cikin dauloli din nan akwai daular Rum, akwai kuma daula ta Farisawa. Kissar su a cikin tafsirai na Alkur'ani mai girma idan an zo suratu Rum ana iya samu. A lokacin da Allah yake cewa qulibatir Rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى غيرها من آيات الله سبحانه وتعالى وأن تكي مغانا أكن واتو قصة نا واتو ياكي ديكي سكان دولة الروم da daular Farisawa. Daula ta Farisawa da daular Rum sun kasance su ne super power a wancan lokacin. Abun mamaki, da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai tura runduna wanda za su je su kare addinin Allah, za su je su katamma muminai haƙƙinsu, za su je su katamma zo'afa'u masu rauni cikin wannan al'umma, za su je su katamma mata da yara wanda suke cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'fina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira waɗannan mutanen da suke kukan wato a kawo musu agaji daga cikin mata da kuma masu rauni daga cikin yara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura wannan agaji zai tura kuma wannan runduna da za ta je ta kwatan ma mu'minai hakkinta kuma ta kare addininta sai ya aje Usama ibn Zaidin lokacin shekarunsa bai wuce 18 ba Usama ibn Zaidin ya kasance kan wannan runduna wasu sahabbai suka ce shin ba za a ajiye wani daban ban da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi fushi karai ya hau saman mimbarinsa ya ce idan kushe shi za ku yi ai kun kushe baban shi a da lokaci kun kushe baban shi a da kuma baban shi ya kasance wato a mafi alherinta kuma ya kasance abun kauna gare ni abun kauna a wajen ubangijinsa shi ma kuma ya kasance wato mafi alherinta mafi dacewa da ita kuma ya kasance abun kauna a wajen Allah abun kauna a wajen manzonsa to Usama ibn Zaid ya samu wannan darajan da kaunan Allah da manzonsa da kaunan sama Allah da manzonsa ya kamata samari a yau su yi tunani ya suke da kaunar Allah ya suke da kaunar manzon Allah shin ka kasance daga wanda sun kau- sun so Allah sun so manzonsa ne ka binciki kanka kuma shin ka rabauta da ƙaunar Allah da manzonsa ne wato ka samu wannan ka ribantu da wannan wannan yana daga cikin duka abin da matashi ya kamata ya binciki kansa a kai ya duba ya gani ya nema da wato idon basira ya nema kuma ya binciki kanshi kuma ya roƙi Allah kuma ya nemi hanyarta akwai matakalan zuwa wajenta akwai matakalan saminta abu masu sauki ba su da wahala ba su da wahala akwai wani hadisi da yake magana yake tambaya ce Allah yake tambaya cewa shin bawansa me yasa ba zai ziyarce shi ba a nan aka ce ta ya za ziyarce shi bayan shi ubangijinsa ne sai ya bada misa aka bada misali da cewa ai mumini da bayi da lafiya in ka ziyarce shi ka samu wannan akwai kuma hanya ta samun kaunan Allah da samun yardan Allah da yawa daga cikin su hadisi da ya faru da ake ba da al'ummu da suka gabata, al'ummu da suka zo a can baya, ɗaya daga cikinsu ya kasance ya kama hanyarsa, yana cikin tafiya yana bukatan menene, yana bukatan ziyartan ɗan uwansa mumi. Allah ya tura mala'ika, mala'ika ya sauka ƙasa, ya zo ya same shi a siffa na mutum, ya ce da shi ina ka nufa, ya ce ina nufi na ziyarci ɗan uwana ne. ya ce menene sanadin ziyarar nan ya ce na yi tunanin ziyarar nan ne ba don komi ba ba don wata bukata ba ba don hira ba wa inna ma kauna ce don Allah sai ya ce da shi ni rasulullahi ilaika ne manzon Allah ne gare ka mala'ika ne a siffan bashar na zo na baka labarin cewa ubangiji ya so ka saboda ƙaunanka ma abokinka mumini da zaka ziyarce shi domin Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe matakalan samun ƙaunan Allah ba abu ba ne wanda yake da wuya ma wanda Allah ya yassara masa. Idan ka nemi hanyanta ka bi matakalanta lalle za ka iso kuma za ka samu albarkacin Allah da manzonsa. Saboda haka ya kamata matashi a yau ya duba ya hanga da mahangar basira ya ga yadda matasa suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin rabauta da wannan shima Sa'ad bin Abi Waqas Allah ya kara masa yarda yana da yana bada labarin dan uwansa Umair a lokacin Ghazwa ta Badr to tawaga da suka fita Ghazwa ta Badr sai Sa'ad ya ce mishi ya kalle sa sai ya ji wani iri a zuciyar shi ya ce me yake faruwa ne wannan gashi nan yana cikin mu kuma yana ta ɓuya yana sunkuyo ya sunkuya ta nan ya shiga ta nan ya ɓuya sai ya zo wajen shi ya ce kai na kalle ka fa na ga halin da kake ci daga me kake ɓuya ne me kake ɓoyewa wanda mu ba mu sani sai ya ce shekaru na ya san idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle sa zai mai da shi gida amma shi bai bai so hakan ya faru ba saboda ya san falala na kare addinin Allah, ya san falala na shahada, shi yasa ya riki wannan babu fargaba, ya riki wannan tare da ƙaunan Allah da manzonsa, ya riki wannan duk da cewa shekarunsa ƙarami ne, amma ya kasance mai hankali wato wanda ya riki wato wannan addinin wato riko na gaskiya yadda manya suka rike ta. haka zalika banda shi akwai lokacin da Abdulrahman bin Auf a cikin gazuwa ta Badr din nan ya juye ta damansa sai ya kalli wato wani saurayi ne wanda bai kai ya kawo ba bai kai ya tare masa wani abu ba ya juye ta hagunsa ya kalli wani saurayi ne bai kai ya kawo ba bai kai ya tare mishi wani abu ba a zuciyar shi sai ya ce a lalle ni da na so na ga jarumai ta haguna jarumai ta dama na saboda koda in wani abu ne ma ya zo zai dan tare mini amma yau gashi nan dai na fada cikin wayannan wayannan kuma to sai dai abin da Allah ya yi ana cikin wannan tafiyan sai da ya juye sai dan ya ce mishi ya am ya kai babba da Allah ka san Abu Jahal ne yace kwarai kuwa na san Abu Jahal to ni ban san shi ba da yake su ansarawa ne ya ce ni ban san shi ba da Allah idan ka ga Aba Jahal ka nuna mini shi na ji makiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ji labarin yana zagin manzo sallallahu alaihi wa sallama da Allah nuna mini shi kuma kyale mini shi kyale ni da shi ɗayan ma da ya juye ya tambaye sa ya ce masa da Allah ni ma abin da ina tambayan ka fa ya ham ya ce me kake tambaya ya ce ka san abaja Allah ya ce na san abaja ya ce ai na ji yana zagin manzon Allah na ji maki ne da manzon Allah da Allah idan ka kalle shi ni ban san shi ba ka nuna mini shi kuma ka kyale ni ikon Allah kwatsam ana cikin wannan yakin nan sai kawai ga sunan sun kalli abaja da suka kalli abaja sai ga sai sayyidina Abdurrahman bin Auf ya kalli abaja sai ya ce da su ai ga mutumin kudin nan wane ne abaja din kawai suka far masa har suka halakar da shi bayan suka halakar da shi sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowannen su yana tunani shine ya gama da Abaja sai anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace waye ne ya gama da Abaja wancan ma yace shine wancan ma yace shine sai yace inda takubban ku da yaga takubban su sai ya kalla dukan su duka takubban su da alama sai yace dukkaninku ko ka kai aikin wato kun yi aikin tare haka samari suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Abdullah ibn Amr bin bin al-As akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance cikin masallacinsa yace wa sahabbansa cewa yadkhulu alaikum min hadha al-babi rajulun min ahli al-janna zai shiga daga cikin wannan kofan ɗaya daga cikin mazajen aljanna ɗaya daga cikin mutan aljanna sai wani mutum ya shiga ta kofar gobe ma aka sake yin maganan nan mutumin ya shiga da aka sake yin na uku shi wancan mutumin nan ne ya dace da shiga sai na abdullah ibn amr bin al-as yana karami a lokacin amma zuciyansa a cike yake da shi ma ya bi hanyar managarta ya samu nagarta irin tasu ya samu shaida na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu daraka ya samu daraja da daukaka a wajen Allah domin su ba su da wani hammi face su samu daraja da daukaka a gun Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai ya nemi ya kasance tare da wannan mutumin yace an samu husuma tsakaninsa da mutanensa a gida saboda haka yana neman makawa a wajen shi na kwana uku bai yi haka ba illa dan ya ga ayyukan wannan mutumin nan. Da ya zo ya shiga cikin gurin nan, ya gaya masa ya ce ba komi, bismillah, sun wuni, wancan mutumin yana, yana normal rayuwan shi, ya ci abincin shi, ya karya da safe, ya ci tuwon dare, ya ci tuwon rana, ya ci tuwon dare. Shi Abdullahi ibn Amr ibn al ya wuni yana azumi. Abdullahi ibn Amr ibn al ya kwana yana ibada. wancan kuma ya kwana ya kwana yana bacci aka wuni wuni na biyu haka ya faru shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya wuni yana azumi wancan ya kwa, ya wuni yana wato cin abincinsa wato ya wuni satir haka zalika an kwana Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kwana yana ibada wancan ya kwana yana bacci aka sake wuni na uku ya wuni yana ibada wannan kuma ya wuni yana azumi wancan kuma ya wuni yana cin abinci haka zalika dare na uku ma shi Abdullahi ibn Amru ya kwana yana ibada wancan kuma ya kwana yana abinci abun ya bashi mamaki yace wannan fa shaida na manzon Allah ya samu na zo na ga abun gani a gurinsa domin na samu ni ma na yi koyi da wannan domin na samu na yi aiki da wannan alhali da na zo sai na samu abun da nake da shi wato kamar ya tsara nasa to ni ban san sirri ba saboda haka dole na yi tambaya domin na iso wajen ya tambaye sai ya ce ni ga abin da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kanka kuma ba wai husuma na samu a can gidanmu ba na zo ne domin na ribantu da abin da ka ribantu da shi a nan ya ce masa cewa ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da ya baka ya baka asalin abu haka na dubba na mutanen da yake duk abin da ya zo musu suna maida shi wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ne kuma mu ma haka ake so mu kasance a zamanin nan duk abin da ya zo mana mu maida shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada mu danka yi wannan abun nan ga tunaninmu kada mu danka yi wannan abun nan ga wasu wato abun da muka dogara a kansu wanda ba su da asali wanda ba za su kai mu ba ko kuma in ce za su kai mu su baro mu wato babu natija saboda haka muriji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin ladabi da zaka ba wa manzonka shine duk abin da zaka shiga ka maida shi wajensa gare sa ka duba ka ga ya yake tare da shi tukuna ka sa kanka a ciki saboda haka da yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace ka koma da shi shi ya baka takaice da ya je wajensa manzon Allah sallallahu da ya je da ya koma wajensa ya gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shine ya faɗa sai ya ce eh shi dai abun da ya sani yana kai abun da ya sani yana kai shine idan ya zo kwanciya yana binciken kansa ya duba kuma ya gani menene matsalarsa menene matsalarsa da mutane shin ya zalunci shin akwai wanda shin ya zalunci mutane a wannan daren, a wannan ranan, idan ya yi wa mutane ba daidai ba ya zalunce su ne sawa'un riba take, sawa'un annanima take, sawa'un ya zage su ne, sawa'un ya musu ba daɗi, sawa'an ya ci namun su ne, to ba zai yarda ya yi barci ba, babu dare a wannan, babu barci a wannan daren, sai ya je sun masa afuwa, sun yafe sa, tukun ya yi barci. idan bai samu hakan ba, wato ya kasance bai zalunci kowa ba a wannan ranar, ya ce zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haka zalika sai ya zo ya binciki ya yake da mutane, cin mutane sun zalunce shi a wannan daren, cin mutane sun zalunce shi a wannan ranar, cin mutane sun mishi ba dadi a wannan ranar, ya ce idan ya samu an masa ba dadi a wannan ranar. ya ce to zuciyan shi ba za ta yarda mishi yi barci ba sai ya yafe musu in bai yafe musu ba ba zai samu kwanciyar hankalin da zai yi barci ba ya ce idan kuma ya samu babu haka ya ce zai gode wa Allah to da wannan ya samu ɗaukakan da yake kai da wannan ya samu darajar da yake kai har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shaidan masa cewa shi wato daga mutanen aljanna ne saboda haka ‘yan uwa, lalle wato mutum ya kasance a irin wannan tafiya, ya kasance a irin wannan hanya, ya kasance abun alfahari da abun alfaharin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama, ya kasance abun ƙaunan Allah, ya kasance abun ƙaunan manzonsa babu wanda baya son haka kuma babu wanda zuciyan shi ba zai so ya samu wannan darajar ba. Sai dai mu matasa a yau akwai abun da muka manta wanda yana da muhimmanci sosai a rayuwarmu na yau da kuma can lahira. Menene wannan abun shine lokaci. Lokaci shine jarinmu kuma shine wato abun da zai amfane mu a can lahira. zai amfane mu a can lahira idan muka tarjama wannan lokacin zuwa abun da zai kai mu ga yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka tarjama wancan lokacin wato muka yi investment ɗin wannan lokacin zuwa abun da zai amfane mu a can lahira. Lokaci lalle lalle abu ne wanda Allah ya yi sa domin a ribautu da shi domin a samu lumana a can lahira. domin kuma a tara dukiya na lahira da shi. Menene amfanin duniyan nan idan baka samu ka shiga cikin jerin bayin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da su ba. Menene amfanin duniyan nan idan ka zo har ka fita daga ita baka samu yardan Allah ba. Menene amfanin duniyan nan idan lafiya da kake bukata ba wai lafiya ba ce wanda take tsakaninka da Allah. Lalle duk lafiya idan ba ta zama lafiya tsakaninka da Ubangijinka ba, ba za a kira ta lafiya ba. Saboda haka lokaci da Allah ya mana mu nemi Allah ya albarkace ta akan abun da zai amfane mu kuma abun da zai kai mu zuwa yardansa. Sallah muke yanzu, mu duba mu binciki kanmu, sallan da ya wuce zuwa wannan sallan, wani irin amfani muka samu a rayuwanmu, wani irin karuwa muka samu, shin akwai raguwa a tafiyanmu ko kuma akwai karuwa. Mu duba mu gani daga sallan can zuwa wannan sallan, mu gani ya alaƙanmu take da Ubangijinmu, akwai kusanci ne, kusancin ta ƙaru ne, ko kuma kusancin ta ragu ne. Aka ce idan mutum yana so ya san darajan shi a wajen Allah, to ya binciki darajan Allah a gurinsa, ya binciki darajan Allah a gurinsa. Saboda haka ka duba ka gani daga wancan sallan zuwa yau, darajan Allah ne ta ƙaru a zuciyanka, koko ta ragu ne a zuciyanka. Kuma ka sani cewa idan ta ƙaru, lalle lalle duk wani ƙari tana buƙatan godiya, kuma duk wani godiya akwai ƙari bayanta, wala in shakartu la azidannakum. Kuma duk wanda ya samu ƙari ko kuma idan ta ƙaru, wannan daraja ta Ubangiji ta ƙaru ne a zuciyanka, ka yi ƙoƙari kada ta kuɓuce maka. ka yi ƙoƙari kada ta sugule maka, ka yi ƙoƙari ka kasance mai tafiya a kan wannan matakalan nan ba tare da koma baya ba, wato ka kasance mai neman ƙari ne, ka kasance ba wai mai koma baya ba, ka kasance abin da ka fuskanta a gabanka nan shi ne ka riƙe wato Allah da manzonka ba wai ka juye musu baya ba. Wannan shi ne abin da ake bukata. wato ka gina akan ginin da ka yi a baya kada ka samu koma baya idan kuma ka samu abun bai canza ba abun yadda yake a da ne ko kuma kasa da yake a da ne saboda haka ba ta kure maka ba Allah ya baka lokaci Allah kuma ya albarkaci wannan lokacin tana iya yiwuwa wannan shine ƙarshen shekara da mutum zai rayuwa a cikinta tana iya yiwuwa wannan shine ƙarshen wata da zai rayu a cikinta, tana iya yiwuwa wannan shine ƙarshen mako da zai yi a cikinta, kuma idan hakan ya faru ne ma, in dai gyara ta faru tun da ka ji kiran Allah ka amshe ta, lalle lalle ka yi kyakkyawan ƙarshe babu hasara a lamarinka. Dama Allah yana bukatan wato bawa ya kasance ya yi kyakkyawan ƙarshe, shi yasa kake ji a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin addu'o'i a cikin kuma tabarru'at ana samu khaira a'malina khawatima wa khaira ayyamina yawman al-khat akwai wani sahabi da yake daga cikin Arab ya zo yana cewa Allahumma ya man la tarahu al-uyun wa la tukhaliquhu az-zunun ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره أسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك da ya gama wannan addu'ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka ya ce da shi ya ce da mutanen da suke kusa da shi idan ya gama sallah ku zo da shi yana gama sallah an zo da wasu wato zinarai a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyautar da wannan duka gabaki daya gare shi saboda khairus sana'i ala Allah subhanahu wa ta'ala yaje da shi ka san menene dalilin da yasa na baka wannan kyauta dinnan ya ce a'a ya ce ina zaton cewa ka bani haka saboda ni ma balarabe dan uwanka ne ya ce eh ka yi wa ka yi wa kyauta ga ga ƴan uwa ko kuma kyauta dan ƴan uwantaka abu ne wanda yana da amfani a wannan addini amma ba dan haka na baka wannan kyautan ba na baka kyautan nan saboda khairus sana'i ala Allah domin kyawawan kalamai daɗaɗen kalamai, wato kalamai wato wanda suna nan masu daɗi da ka gabatar da su, ka ƙaddamar da su akan Ubangijinka ta'ala. abun mamaki ƙarshen wannan kalamai din nan khairul a'mali khawatimahu wa khairu ayyamina yawmal wafat wato bukatan su gabaki daya ayyukan su mafi alherin su su kasance su ne wanda za a shimfida musu shi a ƙarshen rayuwarsu haka zalika zuwan su lahira ya zama wato mafi alherin ranakunsu domin lafiya idan ta kasance tsakaninka da ubangijinka lalle lalle kana cikin lafiya kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan muhimmancin lokaci akan muhimmancin dama akan muhimmancin lafiya da Allah ya ba wa mutum yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ni'amu guda biyu mutane da yawa ba sa la'akari da wannan ni'amu mutane da yawa suna cikin gafala mutane da yawa sun shagaltu da wasu abubuwa sun manta da falalan da Allah ya musu na ni'imomi guda biyu wanda da za su yi amfani da ita da sun amfana kuma sun amfanar da kuma sun amfana a nan duniya kuma sun amfana a can lahira. Wanzu Allah da yake bayani akan wannan ni'amu guda biyu mene da mene kenan. Ya ce, Asihatu wal farahu, wato lafiya da Allah ya baka ni'ima ne da ake so ka yi amfani da shi wajen menene wajen samun amfanin duniya da lahira. Haka zalika alfarag wato dama na lokaci da Allah ya maka abu ne da ake so ka yi amfani da shi domin ne domin samun wato dukiya na lahira domin ka amfana a wannan duniyan kuma ka amfana a can lahira ka amfana ka amfanar kar mu manta a ko da yaushe babu wanda ba jakada yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka zama jakada gare shi wajen ɗaukan kyawawan ɗabi'unsa. Duk wanda ya kalle ka ya maka shaidan kai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Duk wanda ya kalle ka ya sani lalle akwai kusanci. Duk wanda ya kalle ka ya sani lalle hasken manzon Allah ta shafe ka. Duk wanda ya kalle ka ya sani cewa ƙaunan nan ta bi gababun jikinka, yadda ta rasa zuciyanka, ta bi jininka, ta ratsa jijiyoyinka motsinka ga baki ɗaya ya kasance motsi ne ta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za ka zama jakada na manzo duk wanda ya kalle ka yana bukatan ya yi koyi da kai saboda ya san kai ba ka yin in ba na manzo ba tabbacin cewa manzo ya dauke ka jakada ya ce balle hanni walau aya ku isar daga gare ni ko da menene ko da aya guda ne saboda haka a zamanka na matashi lalle zama bai kama ka ba akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kasance mai shekaru shida amru bin salama amru bin salama shekarunsa shida ne ya jagorci al'ummansa ko kuma ya jagorci mutanen garinsu a sallolinsu lokacin da mutane suke bin hanyansu, muta matafiya suna bin hanyansu ruwa tana daidai kofan garinsu su ne masu harka na ruwa a wannan guri. Idan mutane sun zo sai su tambaye su, kun ji labarin wanda aka sokar masa da wahayi ko kuma kun ji labarin wanda ake ce yana da'awar annabta da manzanci ana sokar masa wahayi sai su ce, eh mun ji labarinsa. Sai ya tambaya a tambaya me yake cewa sai su ka masa ayoyi da suka ji a wajen manzon Allah shi kuma yana haddacewa. A lokacin a garin su babu wanda ya musulunta. Sai aka zo buɗe makka, Allah ya sa babansa ya je ya musulunta, ya zo musu da wannan musuluncin nan, ya kiraye su zuwa Allah da manzonsa, ya kiraye su ya ce musu ina kiran ku zuwa manzon gaskiya. ku yi imani da shi, ku yi imani da Allah, ku yi imani da shi, ku karbi addinin Allah, ku karbi wato alkur'ani da sauransu kuma ya umurce ni da mu yi sallah lokuta biyar lokaci kaza da lokaci kaza, kuma ya umurce ni idan lokacin sallan nan ya yi a tada sa- a kira sallah kuma a tada ikama kana a yi sallah kana ya jagorce mu a sallan nan wanda ya fi sanin Ƙur'ani a cikinmu. Abun mamaki Amro bin Salama shi ɗansa ɗin shi ne mai shekara shida a cikinsu, shi kadai ya san Ƙur'ani a wajen. Wannan sahab, wannan mutanen nan da suka karbi wannan addinin nan lallai sun zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a zamaninsa suka karbi wannan addinin. Sai suka duba a cikinsu babu wanda ya san alkur'anin nan sai illa ɗan nan ƙarami da yake cikinsu shi kuma ya same ta ne ta hanyar matafiya idan an ji sun faɗa sai shi kuma ya haddace sun faɗa sai ya haddace haka har ya kai wannan manzilar sai suka yi salimamin su bin umarnin manzon Allah ya ummukum aqra'ukum sai ya kasance shine limamin su shi a zuciyansa ana so matashi kada ya raina kanshi ya ga ba zai iya gaddamawa al'umma wani abu ba, to a koya daga wajen Amru bin Salama. Duk da ya kasance mai shekaru shida, shi a zuciyan shi bai yi tunanin cewa shi ƙarami ne su ne manya ba, ya bi umarnin manzon Allah, ya riƙe umarnin manzon Allah, kuma ya riƙe kuma ya tafi, kuma ya ja su sallah, kuma ya aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar. saboda haka kowane matashi ya yi ƙoƙari ya san abun da ya kamata, ya san abun da ya dace ya sani daga wajen manzonsa, ya san abun da ya bukace shi a wannan addinin. Idan muka duba a zamaninmu na yau mu matasa za mu ga idan ana magana akan ƙungiyoyi na wato hada-hadan cinikayya ne sai aka- a ce maka ai top 10 wannan su ne manyan masu kudin duniya, eh, wannan su ne manyan masu kudin Afirka, wannan su ne manyan masu kudin Najeriya. In an je kwallon kafa ne, wannan kam na san an fi ma ratsawa ciki, za a ce maka uh, club kaza, wane da wane da wane su ne suke buga kaza, su ne ‘yan wasanninsu, ‘yan gari kaza wannan ne ‘yan wasanninsu, club kaza za ka ga an haddace wannan. Abun takaici. idan aka ce wa wanda ya haddace wato ‘yan sunayen ‘yan wasanni na kulob-kulob ɗin nan, aka ce da shi ga sahabban manzon Allah da suka yi gazuwa ta Badr, ka kama na guda biyar a ciki za ka ga an samu matsala. Ko kuma a zo a ce wa wani ya zo da kulafa'ur rashidin ma za iya samun matsala. Akwai wanda na taɓa ganin haka. Ko a ce wa wani ya zo da asharar mubasharun bil janna za a samu matsala. To ba wannan ba, addinin nan gabaki ɗaya, idan mutum ya duba hadisi na Sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, wanda Sayyidina Jibril ya zo yana tambayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam al-Islam, al-Iman da al-Ihsan. Al-Islam ɗin nan gabaki ɗaya menene? An tasha da Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ya kama sallah. إيتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان أبو نوى أبو بيرني فكي كوكري كسن أبن دي شافي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كبا وكنك أتكيش وتا ديا كنا كرنت أبن دي شافي ولا كبا وكنك وتا ديا ka ɗauki ya kamata sala kana karanta abin da ya shafi sallah, abin da ya shafi mustahabbinta, farillunta, wajibabbun abubuwanta, abin da ya shafi kaza in ya faru a sallah zai ɓata sallah, kaza kuma ba zai ɓata sallah ba, ka san abin da ya shafi menene sujudu a sahau a cikin sallanka, abin da zai gyara maka, abin da zai ɓata maka duk ka sani, ko da wata ɗaya ne ka ɓata. sai ka je ka karanta abin da ya shafi zakka, kada ka ce ni ba ni da dukiya. A'a, ba ka da dukiya ba hujja ba ne, karanta ba ka san rabon da Allah ya kasa maka gaba ba. Ba ka da dukiya ya hana ka karantawa, shi ya sa ka kasa karantawa, ko kuma shi hakan ne ya hana ka karanta wannan, lalle ai ka yanke tsammani. Yanke tsammani kuma ba siffa bace ta mumin. siffa ta mumini na kwarai ya yarda da ubangijinsa baya yanke tsammani har lokacin da zai yi wafati yana cikin cikakken yakini cewa duk lokacin da Allah ya kaddara na ya samu zai samu da haka mumini yake sannan ka ba da koda wata ɗaya ne ka karanta hukunce-hukuncen hajji, kada ka ce babu alaman zuwa hajji, a'a, nawa wanda ba su san hanyar hajji ba Allah ya rubuta musu kuma sun tafi. In kai ba ka sani ba ka ta in kai kana ga kai ba za ka iya samun tafiya ba, in ka amfani masu tafiyan me laifin ta ciki. Haka zalika ka karanta abin da ya shafi saumin Ramadana. Wannan abubuwa guda biyar a shahadatan salloli, zakka, hajji, azumi, a ce baka san hukunce-hukuncensu ba, lalle-lalle baka yi amfani da lokaci da Allah ya baka, da dama da Allah ya baka wajen abin da Allah yake so ba wajen mafita ba. Allah ya tsare, Allah ya sa mu dace, an zo ne a cikin wato wani program ne da yake da faɗin gaske. kuma lokaci ba zai ba mu dama mu karasar da wannan abun da ya shafi wannan gaba din ba domin gaba ne mai gabobi ko kuma reshe ne mai rassa ne mai reshoshi ko mai ake cewa wanda yana da reshe-reshe irin nasa saboda haka muna bukatan Allah ya amfanar da mu da kaɗan da aka samu da kaɗan da aka faɗa kuma duk wani kuskure daga mu ne ko kuma daga shaidan Allah ya gafarta mana akan duk abin da muka faɗa na kuskure ko kuma tuntuben baki, Allah ya amfanar da mu, Allah ya sa wato mu dace da abin da Allah yake son sa da abin da manzonsa yake so, Allah ya sa kamun shekara mai zuwa mu ga ci gaba na kusanci da Allah na samun yardan Allah, samun yardan manzonsa, mu kasance cikin bayinsa da manzonsa zai yi alfahari da su. إنه تعالى سميع مستجيب وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله